Mai saurare barka da warhaka sunana Muslim Muhammad Yusuf daga nan Daily Trust ta cikin Shirin Najeriya a yau. Zuwa aikin hajji a Najeriya za a iya cewa sai ga mai rabo domin tun bayan bulla labarin hukumar alhazan Najeriya Nakon na cewa an yi ɗori kan kuɗin aikin hajjin bana ake ta nuna damuwa. Yanzu dai sabon zuwa aikin hajjin sai ya biya sama da naira miliyan takwas yayin da waɗanda suka fara bayar da kafin alƙalami kuɗinsu zai kai kusan miliyan bakwai. tuni wasu maniyatan suka ce sun cire rai a wannan lissafin da ake kai amma kuma hukumar ta ce akwai dalilan da babu yadda za ta iya da su ne shirin najeriya a yau ya duba matakin da wasu suka ce na neman hana talakan najeriya zuwa aikin hajji na fara da zantawa da suleiman abdu danwere da ya ce bayan shafe shekara takwas yana tanadi na kuɗin aikin hajjin kwatsam wannan labari ya katse mishi hanzari domin dai da alama ya haƙura kenan duk da yake ya ba da kafin alƙalami ma tun da farko.
Wallahi tun da na ji shi ni yanzu ban samu sukuni ba saboda ina cikin rashin jin daɗi yau kuta-kuta muddina irin zukata na gaba zuciyata gaba ɗaya yau a ɓace take. Saboda ba mu san ta ina za mu fara ba tsada ta wannan rayuwar. Tunda mutanen nan su suka ce mana mu je mu depositin miliyan hudu da dubu ɗari biyar. Na yi nawa tun watan tun watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da uku uku ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da uku na yi nawa yanzu kuma sun zo sun sake cewa mu biya suka ce to sun yi concluding sun tsayar da kuɗin aikin hajjin ya kama sai mun ƙara naira dubu ɗari da casa'in da tara aka muka je muka sake nemowa muka sassai da wasu abu aka nemo aka sake cika musu akalla mutum ya yi shekara wajen takwas yana saidin wannan kuɗin don ya biya ya samu ya je ya soke farali kamar kai kayi shekara takwas kenan kana tara kuɗin.
Shekara takwas ina ina tara kuɗin. Shekara takwas ina tara kuɗin.
Yanzu da ka ji wannan ƙarin wani mataki ka ɗauka bayan da ka ji labarin?
A ni matakin da na ɗauka kawai na ce musu kawai su bani kawai kawai kuɗi na suka ce wai na je na rubuta ana kawo musu in ma na rubutan wai ba za su iya bani ba yanzu yanzu wai sai sai dai kafin dai hajjin da ya su duba su gani su bani.
Kenan ka fasa zuwa saboda wannan ƙari kenan?
A in dai da wannan ƙarin na fasa zuwa in dai sai an yi wannan ƙarin ai Allah ya ga niyyata kuma ya sani muna da buƙatu da yawa wanda ba mu yi su ba muka zo muka tsayar da su muka ce bari mu tafi aikin hajjin saboda muna ganin ai haji farilla ce.
suna ba da bayani na cewa ne ku yi la'akari da dala tashinta da kuma ila hotel-hotel da za a kama muku da abincin da za ku ci.
hotel-hotel su ne suka fito suka ce hotel-hotel din sun samu ragi akan na bara ma sun samu ragi akan na bara bara ma abokanai na sun je nawa duka suka biya ko miliyan uku kudin bai kai ba kuma yanzu dalar nan a in ka lissafa yanzu fa sun ninka kudin ba sun haura sun ninka na bara sun haura sun ninka shi biyu sun haura fa na bana ba.
To yanzu kana shawaran ko za ka iya biyan na jirgin yawo kenan tunda ana ganin kamar yanzu zai fi sauki ma idan mutum zai je?
To ai shi ma jirgin yawon a yanzu akalla sai in dai an tafi haka sai ya kai miliyan takwas. Mafita shi ne su sa a ba su dala ta official rate su nakon ta samu dala mai sauki a hannun gwamnatin tarayya. Inda dalar nan ai akwai ta. ba babu ba a gwamnatin tarayya.
To amma yanzu kai ya kake ji a ranka gashi tsawon lokacin da ka ɗauka kana tara waɗannan kuɗaɗe gashi kwatsam kuma saboda dalilin kuɗi ka gama sare a wannan shekara hakan bai yiwu ba wataƙila.
To to kaga me zan ce dole mutum sai dai ya yi haƙuri ba lalle ne mutum ya samu damar zuwa makan nan ba tunda Allah ya ga zukatan mu sai mu haƙura a halin yanzu fa mutum muna da wasu buƙatun da ba mu biya su ba fa. akwai wasu bukatun ba mu yi su ba muka haƙura muka tara kuɗin nan muka cuttura muka ce bari mu samu mu biya muka zo muka biya yanzu kuma sun zo sun yi haka mu muka zaɓi gwamnatin nan fa musulun musulun ticket muka yi saboda mai wallahi yana daga cikin abin da ya sa muka zaɓe su saboda mu samu sauƙin kuɗin aikin hajjin nan kuma sun zo sun ba da sanarwa wai sai mun cika miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas a da dubu ɗari tara da sha takwas ina za a ga wannan kuɗin kuma kuma abin haushi ma sun ba da wani gajeren lokaci sun ce kwana uku daga nan zuwa kwana uku waye in dai ba mai kuɗi ba waye zai biya wannan kana ganin kenan kamar yanzu al'amari yana so ya fi karfin talaka ai ya ma fi to mu yanzu ya fi karfin mu saboda yanzu kawai abin da ma na yi disadin ni zan karbi kuɗi na in je in ci gaba da juya in sa su ta wata hanyar shikenan kawai na hakura Allah ya ga zuciyata Suleiman Abdu dan waire daga jihar Kano kenan wani maniyaci da ya ce a wannan gaba ya hakura da aikin hajjin bana ana ta zarge-zargen cewa saboda gwamnatin tarayya ta ki bayar da naira biliyan 240 na tallafi ne yasa aka samu wannan ƙari amma sai dai hajiya fatima sanda usara jami'ar hulɗa da jama'a ta nakon ta ƙara warware wannan batu inda ta fara da ta'allaka batun ga farashin canji a lokacin da aka yi wancan lissafi na farko dala ba ta kai tsadan yanzu ba to ko yanzu ma taimakon allah da muka samu shine dala ta sauko daga yadda take a watan da ya wuce a wannan satin da ya wuce mun san da cewa dala ta sauka shi yasa ma allah ya ce mu muka samu kuɗin ta tsaya a hakan yadda take To amma yanzu ga wasu na ta korafe-korafen cewa su wannan ƙari sai dai su haƙura kawai saboda ko awadin da aka ɗiba kamar ya yi kaɗan mutum ya iya cikewa ya za ku yi da irin waɗannan mutane?
To ai a cikin wannan bayani da muka fitar ma mun daga mun yi magana akan hakan ba hakan muka so ba kuma kwamishin ta hukuma ta yi ta iya ƙoƙarinta akan cewa ta ga cewa shi alhaji wannan abun ba ta shafe shi sosai ba duk da dai mun san cewa dole ne zai kai ga kilan sai ya ƙara kuɗi. To bayan taimakon da Allah ya mana gwamnatin tarayya ta taimaka mana ta sa baki a wasu abubuwan aka samu sauƙi kuma da yadda dalar ta so ta sauka kaɗan. To kaga baicin haka ba za mu matsaya muna wannan maganin yadda muke yanzu ba. To kuma muka sanar wa jama'a da cewa duk wanda ba zai iya biyan wannan kuɗin ba to muna ba shi haƙuri akwai gaba ko dai ya karɓi kuɗinsa zuwa shekara mai zuwa ya sake biya ko kuwa ya bar kuɗaɗen nan a wajen hukumar jihar da ya biya kuɗin ana ba shekara mai zuwa in Allah ya ta ya amfani da abinsa in ta kama yi ciko ya yi ciko in kuma ta tsaya a hakan falin layi alhamdu in kuma ma ta yi ƙasa zai samu refund ɗinsa.
kamar za iya cewa ba a samu tallafi bane daga wani gwamnati domin akwai wasu raɗe da ke cewa akwai kusan biliyan 220 da gwamnatin tarayya ta so ta ba hukumar alhazai kuma hakan bai yiwu ba yana ɗaya daga cikin dalilan ƙarin me gaske wannan magana biliyan 240 da gwamnati ta ba ba nakon ne ta ba ba kuma kuɗaɗe ne na jiragen sama da suka yi jigila na shekaran 2023 ba tallafi ne na aikin hajjin bana ba wancan a lokacin akwai kudade na biliyan ba miliyan ba ne ba ma biliyan ne dubu dari biyu da arba'in bayan an je aikin hajjin dubu ashirin da uku aka an dawo akwai kudade da ya kamata a ba jiragen sama bayan sun kammala aiki a lokacin da aka je banki sai banki ta ce sai dai na kwanta ya ciko domin shi shugaba buhari ya yi approving na kudin dola na alhazai at 460 da aka dawo sai banki ta ce sai dai na kwanta biya at 750 domin lokacin dala ta tashi kafin kuma ta ce bayan da za a yi alhazai sun riga sun dawo daga aikin hajji kuma ta zo ta ina za ta nemo dala ɗari uku da hamsin ta cika wa kowane alhaji kuma alhazan nan 95,000 to wannan yasa aka yi ta kai kawo kai kawo kai kawo har dai gwamnati ta ga cewa eh to na kwantana da gaskiya a biya wa'annan jiragen saman kuɗin su after all kuɗin alhazai ne alhazai ne suka biya wa'annan kuɗaɗen za a maida musu su dala a biya jiragen sama ya jawo wannan tsaikon ba laifin nakon ba ne kaga shine wannan biliyan ɗari biyu da arba'in wanda da a ce an biya su a lokacin da ya kamata da bai kai hakan ba
kamar yanzu wannan gwamnatin kenan bata ba da wani kuɗi da ya shafi hajjin 2024 ba kenan wannan gwamnati ta taimaka wa alhazai kwarai da gaske ta hanyoyi daban-daban ta sa baki yadda wannan takardar namu ya nuna ta taimaka mata ta hanyoyi daban-daban domin a samu ma kudin nan ya tsaya a yadda take wasu na cewa in aka tafi a haka kamar farashin zuwa a jirgi na yawo kamar zai mafi sauki akan na hukumar alhazai ba kwa tunanin hakan abin duba ne ai inda har ma zai zama sauki to ai mu ba ma bakin ciki muna son ya ma yi saukin so da za a samu ma mutane su tafi ta hanyoyi daban-daban amma abin da nake son ka duba shine yau kuɗin shinkafa ba daidai yake da yadda yake a disamba ba yau kuɗin indomi ba ɗaya ne da yadda yake a disamba ba wannan kuɗin lokacin da muka fitar da kuɗin nan dala ba ta kai dubu ɗaya da ɗari hudu ba lokacin da muka fitar da miliyan hudu da ɗari bakwai mun hukuma malam ahmad arabi shugabanmu ya iya kokarinsa domin ya ga cewa ya saukar da kudaden services domin kudin ya tsaya a kan miliyan hudu dinnan kada dai ya wuce sosai to amma wannan harkar dala ba a hannun mu take ba by the time da aka zo aka cire babu wani black market ba komai ya dawo official rate dala ita ta naira ita take neman karfin kanta a kasuwa to ba yadda na kuma ta iya dole ne mu bi da kuɗin kasuwa.
Za mu ji makomar shirin da hukumar nakon ɗin ta riga ta yi na kujerun da aka ware mata idan har ya kasance adadi mai yawa na mutane sun haƙura. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust, ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tunin radio. Ana jin shirin ta trustradio.com.ng da kuma sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Madalla, ga ci gaban bayanin hajiya fatima sanda kan mataki na gaba da za su shiga a wannan batu yanzu to amma baku tunanin ku samu koma baya na kila waɗanda za su ragu a adadin masu zuwa aiki haji kuma kun ɗauki matakai na wasu ila otal otal da kuma wasu shirye-shirye na adadin mutanen da suka biya eh muna nan muna ta ɗaukan matakai muna neman gwamnatoci da masu hannu da shuni su tallafa wa alhazanmu duk wa'annan da suka biya kusan kimanin mutane dubu hamsin allah ya sa su samu taimako ko na gwamnoninsu ko na masu hannu da shuni daga jihohinsu kamar yadda na faɗa ko ma daga ko ina ma to muna son hakan idan hakan bata samu ba na kwanta riga ta yi tanadi iya mutanen da suka iya cimma wannan kuɗin iya su za a yi tafiya za a je aikin hajji da su tun farkon tafiyan nan shi shugabanmu bai ɓoye ba ya ce iya mutanen da suka biya kuɗin aikin hajji kada a ɓata lokaci a lokacin da ake ta jan kafa ake ta jan kafa ba a biya kuɗin da za a yi remitin zuwa saudi arabia ba ya faɗa a rediyo ya faɗa a jaridu shi fa in ma mutane dubu biyar ne suka iya biyan kuɗin nan a je a kawo wa'annan kuɗaɗen da za a kai saudi arabia a yi musu shirye-shirye tun wuri kada su ma su zo su rasa to aka zo aka yi daga wannan deadline ɗin domin ana son mu mutane su samu su iya biya to deadline kuma yanzu ya faɗa kuma lokacin da dala ta zama sai yadda allah ya ce.
Hajiya Fatima Sanda Usar jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar Nakon kenan. Kuma da haka shirin na Najeriya a yau ya zo ƙarshe. A madadin sauran abokan aiki, sunana Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.